bismillahi rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim to ina za mu tashi na'am wa sallallahu Allah kai salati a bisa shugaban mu annabi Muhammadu tare da alayensa da sahabbansa tare da aminci wato tare da aminci amincewa alhamdulillahi allazi yace alhamdulillah bai da godiya tabbata ga Allah allazi wato allazi hajaba anwaru zatihi birda'i kibriyaihi wannan da ya sha makanci a hasaken nan na zatinsa da mayafin nan na girmama girmamansa
waja'ala asfiya'ahu sannan ya sanya wato asfiya'ahu ya sanya wannan tsarkakansa zahira asirari su ne mazahirin nan na asirransa wa sharika da kuma hasken nan na hasakensa wasala sannan wasu salamani salamani gaisuwa guda biyu salati da aminci al'itimani cikakku su alamatu tabbata alama jama'il baharaini wato abu samu matattarar kogi guda biyu wa mazhar wa mazaharis sifataini da kuma mabayyanar sifofi guda biyu sayyidina muhammad shine sayyidina shugaba annabi Muhammadu ramzi ramzil ha'i wanda shine nunin nan na ha'un na zabi kenan wala aini da kuma aini wa rida'an warrida an siddiqi sanan Allah ya yadda da sayyidina wato da sayyidina Ababakar eh as-siddiqu shine sayyidina Abubakar as-siddiqu sayyidina maulana abul abbas eh sayyidina maulana shine sayyidina shugaban mu wa Maulana abul abbas ah, Abul Abbas shine Abul Abbas wa rida'an mazhar sannan warida an mazahari sifataini sannan yarda ala tabbata daga mazaharin nan na sifofi guda biyu wanda yake mai gushewar kokonto bada tara bayan hauhawarsa da kalbi a cikin zuciya wal wal wala aini da kuma aini wato biyadihil idanuwa man biyadihil arwahu wanda ruhi kika sake a hannunsa fi masa'i fi masa'iha wa sabahi wan- wato safe da yamma man man yabtahu ala wato wanda yayi budi
alal muridi alal muridihi a bisa muridinsa bi mutlaqil mahabba mahabbatin da wato da sakakkiyar soyayya min gairi mulaqati ba tare da gamuwa ba wala ru'yatin ba tare da kuma gani ba falaulahu ba dan shi ba yabqa alhaqqu wa hakan to da gaskiya t- wato da yabqa alhaqqu wato lam yabqa alhaqu da gaskiya bata tabbata hakan gaskiya ba wa ma duri sayidina wa wasilatuna kuma da ba a san shugaban mu ba wa wasilatuna abin tsanin mu ila rabbil zuwa ga ubangijinmu ibrahim shine Ibrahim kaga wannan an goge shi kuma alhali bai goge shi ya kamata a yi ba Mm, na'am
wa ba'd wa ba'du bayan haka salamun fa salamun aminci ya tabbata salimun salimun da taslimi ne la lagaw fi la lagawa fi wato fa salamun sallama ta tabbata salimun kubutacciya la lagawa fihi da babu wani babu ya sashen zance a cikin ta wala tasi wala tasimun ko kuma zunubi ya ummu zanab a hababina ya nufi wato janibin nan na masoyanmu da ƴan uwanmu wa man lahumul mahabbatu wa'anda suke da su- wato wanda soyayya tsarkakakkiya take a wajensu min suwaida min suwai da'i kulubina daga tsakiyar zuciyoyinmu ali abinda nake nufi ikiwana na ƴan uwanmu alƙaɗini na bi madinati Kano eh waɗanda suke zaune a Madina Kano wannan wanda mu ake na'am malla Mm.
wa man bi madina Madinatu Zaria da waɗanda ma suke Madina Zaria fa min fa min al mujib to fa min al-mujibi yana daga sababin abin da yasa aka yi wannan wannan wannan takarda yasa za ka shi duk in zai yi takarda za ka ya ce al-mujibu duk wanda muke ba in yana nufin sababi eh sababin da yasa aka yi wannan takarda ba'da su'al ba da su'ali an ahwalikun bayan tambaya daga halolinku ajraha allah ajraha Allahu ala dabqi rida- hmm?
ala ridana wa ridahu wato ba da an wato su'ali bayan tambaya daga halolinku Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da yardanmu da yardarsa Mhm.
ila muzanabikum
a alamu wato ala dabqin abisa rufi rufi an gane go ilamu ilamu janabikum ina sanar da janibinku alkarimin wanda yake mai girma
inni inni haƙiƙa ni
munzu munzu tunda mun wato manza wato mhm. munzu zahabtu ankum tunda na tafi daga gare ku eh munzu an an an- an abin gan abin ne gaba daya an dagula gurin ne amma an- ai- ainihin shine munzu tun da zahabtu na tafi ankum daga gare ku eh
ma wad- ma wajadtu min indikum ban samu daga gare ku ba barawatal barawatal eh, abarari wato wa'in takarda takarda wadda take kubutacciya na nagartattu
washa washa wato washabihin rabihi eh, washabihi ko da kuma wanda yake mai kurciya ma'ana matashi arrabihi wanda yake mai riba walwali alwali wanda yake wali a salihu salihu ma'ana salihi mutum
kaidal a'da'i gaizal a adai wanda yake mai karyawar makiya wa masarratu ahibbai sannan kuma farin cikin masoya a sai ahmad tijjani alkanawi shine shehu ahmad tijjani zangon bare bare kenan wannan shi yake ma wannan kiranin fashewa ibrahim eh ma'ana tunda ya tunda ya tayo bai bai sa ba a samu yawa samu ba kamar a- shi.
yawa ba a samu kaman shehu tijjani ba Mm.
kar aka bara ni fiha
eh kar aka bara ni fiha ya ce kar aka bara ni fi hakika ya bani labari a cikinta biyu suli barawati da saduwar wannan takardatawa allati arsalta wannan da na aika ta a gare ku kar farihti hakika na yi farin ciki da wannan takardai ziyaratan alama ziyaratan alama kunta a farahu daɗi ma a bisa abin da na kance ina farin ciki a kansa da ku wa bi akbar da kuma la- da kuma labarin ku wasara yawmuha wasara yawmuha wunin ta ta kasance Mhm. Yau- yawmu idin wato wuni ne na idi
indi indi a wajena Wata wato samun laka- ita wannan ita samun ita wa'in takarda din Hmm.
Mm.
Wata lakaha minni kalbun safin zuciya tsarkakakka ta karbe ta minni daga gare ni wa uzurun da kuma uzunin da kunnuwa wa'iyat masu kiyayewa falsafattu minha sai nan nemi fa'idantuwa daga gare ta salamata salamatakum wato kubucewarku wa salamata ma ma'akum da kuma kubutan nan ta abin da ke tare da ku alhamdulillahi allazi lahu alhamdu alhamdulillah yace godi yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala allazi lahu alhamdu allazi wannan da a gare shi godiya take eh, fil ula wal fil akhirah ula wal akhirati duniya da lahira wa jazakumullahu khairan Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi wa amdara alaikum sahaiba fuyudati sannan kuma Allah ya kwararo a gare ku wato mamakon nan na alheransa
wa jama'a shamlakum sannan Allah ya tattara duk wata rabuwa ta ku wa zada fi ma wato wannan sahibi shine gizagizan nan na kwaranyar rahamarsa an gane ko eh Allah ya- wa amdara yayi ruwa alaikum a gare ku sahaiba fi yudati rahmatihi wato sahaiba gizagizan nan na kwaranyar rahamarsa wa jama'a shamala kun sannan kuma ya tattara duk wata rabuwa ta ku
wa zada fi ma wa zada fi ma'anakum kuma ya dadi a cikin ma'anoninku wa azhara alaikum wa azhara alaikum sannan ya tafiyar a gare ku wa ala kulli liman huwa minkum da ma a bisa dukkan wanda yake daga gare ku wa alaikum da zuwa gare ku ni'imahu wato ni'imarsa zahiratan wa batin ya zamo ya bayyana ta wa azhara alaikum ya bayyana ta a gare ku zahiratan zahiri wa baɗinatan da baɗini wal izdiyadu bil wal izyadu billahi da'iman da kuma neman daɗuwa da Allah da'iman dawwame wa amma khabari wa amma amma labari na ba a dakun bayan ku fa inni fa inni haqiqa ni walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah amma wajadtu ba'dakum illa alkhair ba abin da na samu a bayan ku sai wani alkhairi cikakke insana zahir da ya kasance mabayyani wato kana zahin da ya kasance zahiri da baɗini kar wasaltu hakika gashi na isa garin mu fi akir sha'aban a ƙarshen watan sha'aban
la'anni amsaka ni shaiku fi kaulaka hakika shehu ya rike ni a cikin kaulaha ma yazidu ala shahar abin da ya dadu a bisa wata wajadtu al ahla sai na samu ahalin soyayya walillahi alhamdu kai alhamdulillah na gode wa Allah salihi waɗanda suke kubutattu wa jalastu fi sai na zauna a cikin su wajadtu wa wajattu sai na samu wa wajatta shai wa wajattu sheka sai na samu shehi ga'iban baya nan
fi tijarihi eh? musta'amarratin yana mai rayawar
kana kana kanakiri shine kanakiri wato shine garin wanda ake ke wanda aka takardar nan mai kwanakiriya din nan eh basirtu fi intizari sai na zamo cikin sauraron sa wa- a cikin wato har watan ramadana da shawwal qadi da kuma zulqadati da zulhijjati lamma kana akiru zulhijjati yayin da ya kance ƙarshen zulhijjati arsala li shayki wato sai shehu ya aiko mani ati da na zo mashi da annahu istam da'a maji'i domin shi yayi jinkirin zuwa wa taraktu wa kuntu wato sai na bar abin da na kasance udabbiru udabbiru ina wato ina lura da shi min shu'unil iyali daga lamarin iyali abadartu ilayhi eh ne gaggawa zuwa misalta umarninsa wa saltu kawai sai na isa zuwa kaulaha sabihatan wato sabihatul yawmi tasi safiya nan ta ranar tara ga wata min al-muha daga muharram wajadtu sai shayka na samu shehi ga'iban baya nan ya musta'amalu zuwa wajen rayawar kwanakiri
sarki fi intizari sai na zamo cikin saurarensa wajadtu barawa sai na samu takardar nan ta sayyidi ahmadu tijjani amami a gabana barawata wa barawatan da takarda min kusayi min kumasi daga kumasi sunan gari ne min inda ba'ad al-ikwani a sashen wasu ƴan uwa
wa wa usi kuma usi nafsi abu da zai shine ina muku wasiya ina maka na wasiya ma yasallahu bima wasakumullahu bima wasakumullahu daga abin da Allah ya muku wasiya da shi
da iyana wato al'umama daga abin da Allah ya yi wasiya ga al'umma da shi wa iyana da mu fi kitabihil aziz a cikin littafin sa mai girma allazi la tihil batil wannan da banna ba ta zo mashi mun bene dai da gaban shi wala yamliku ko kuma daga bayansa qala jalla wa ala jalla wa ala yake cewa wala qad wasayna allazi hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka zo musu da littafi min qablikum da ke gabaninku wa iyyakum wa iyyakum da ku an ittaqu da cewa ku ji tsoron Allah
qala wa qala yake cewa kun min ad- shar'a lakum min ad-din ya shar'anta a gare ku daga addini ma wasa bihi daga abin da yayi was- yawa annabi nuhu wasiya da shi wa ila qaulihi zuwa faɗansa an qimud dina ku tsaye da addini la tatafarraqu kar ku rarraba shi wa haqiqatu zalika haqiqanan hakan an takunu mustagari qil bawadina shine ku zama kuna masu nitsar da baɗini billahi da Allah wa azamati matihi da kuma girmansa wa hali wa jalalihi da jalalarsa wa zamani da jamalarsa wa mustabariki sannan kuma ku zama masu nitsar da zahirinku
bi awamiri bi ama- bi awamiri da umarnin da yi
la yakunu al-abd la yakun bi zai kasance balil abdi gabawa hazzun wani rabo fi suwa fi suwa ma amara Allahu bihi ganiyan cikin wani abin da Allah ya umarce shi ganiyan bi maulahu wanda shi ganiyan mawadaci ne bi maulahu ga masoyin shi an da'atihi daga biyayyarsa ma shiddati tare da tsananin ijtihadi kokari fiha a cikin ta zalika siratul mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici qala allazi fi wato imam busiri yake faɗa min dahu shaykahu yamdahu shekahu yana faɗa wato yana yaban shehin shi abul abbasi almarsi Allah ya ƙara masa yarda amin an nala gayata ma wa nalin almuntahi min rabbihi wa lahul shahadul mubtadi yace karna la gayata ma yanalul muntahi yace hakika ya samu mak- wato ya samu makura matukar ma yanalul muntahi abinda mai tikewa yake samu min rabbihi daga ubangijinsa akwai ijtihadi a wanda yake al-mubtadi abin bayyanawa lahu gare shi
wa alami wa alamu ku sani ra'akumullahu Allah ya kiyaye ku an la budda min cewa dai babu makawa lil abdi gabawa
idza iza arada arada an yakuna in yayi nufin an ya kuna ya kasance min abidil hadrati daga bayan halara hakikatan a haƙiƙa zahiran zahiratan wa baɗinan zahiri da baɗini duniya wa la a cikin duniya da lahira bal abadal kai bari dai abadal abadi an yanta biha an yanta da shine ya farka wa takuna lahu auradan ya kasance yana da wani wuridi lazimu da zai rike shi ya kuzu hadin ya riki wannan wuridin da izini ingantacce minal mashayikh daga shegunai alkummal cikakku ra'uha intisal ya karanta ta imtisalan li amrillah yana mai misalta da umarnin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kuruni fazkuruni azkurukum ku ambace ni ma na ambace ku qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fil hadisi a cikin hadisul qudsi ana jalisu ya man ce zakara ana ni, jalisin ni abokin zaman man zakara ni duk wanda ya ambace ni ne wa yakunu lahu shaykhun to ya kamil kasance yana da shehi cikakke yasahabu lillah da zai abokance shi dan Allah shi kadai la da gari ba dan wani abu ba ya jama'u sannan ya tattara shi alala ya bisa Allah wa ya karu ya fitar da shi min ra'una ta nafsihi daga wautan nan ta zuciyarsa wa hawahu da san zuciyar labud da minal adabi babu makawa daga ladabi ma a sheki tare da shehi wa ikiwa tare kuma da yan uwansa sheki shi sheki a cikin shehi wa amatu matul mumin tare da dukkan mumunai wa kasatukum da kuma dukkan kasawanku wa ta da kuma sauran kalkila halittun Allah ala kadari a bisa gwargwadon maratibin wato martabubinsu labud da wala budda babu makawa min mujahadatin nafsi daga mujahadan nan ta rai wala da son zuciya wai shidan da shidan a yaƙe ta zama an yi mujahada da ita mujahadatul muridi sabarahu da kuma wannan mujahada yaƙin muridi sabarahu eh, na haƙurinsa alal wajibati a bisa wajibabbin da Allah ya wajibta masa tayyib har sai ya bada ta gaba ɗaya ma yamba kamar yadda ya kamata sauruhu al almani ya da kuma haƙurinsa a bisa abin da aka hane shi ta ya ji ta ni ba har sai ya nisance ta sauruhu da kuma haƙurinsa alamar rarati wato a bisa ɗaci majarin wanda yake mai gudanar wato majaral aqdar mai gudanar da kaddarori ta yastaslimu har sai dai ya miƙa wuya ga Allah wa yusallimu amra ilai ya miƙa lamari zuwa gare shi wa yufawwidu ya fawwara wayar da ya yarda wala budda babu makawamin muhasabatin nafsi daga yi wa ranka wato muhasaba shine hisabi tun kafin ma lokacin aidan koma cikin zance fa fa bi hadaini yasihul war'u da wannan ne fa tsantseni yake inganta ala rasulullahi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa kun wara'an ka zamo mai tsantseni kun abudan za ka zamo mafi bautan mutane wa yasufu zuhudu sannan ka inganta gudun duniya wa zuhudu abinda ke zuhudu hakikatan a hakika a zuhudu fi kulli masu wallahi shine gudun dukkan abinda ba Allah ba yasufu tawakkulan dan haka tawakkuli yana inganta gibatu sannan giba wato giba anil akawa ne daga kasantattu
wal huduru ma'allahi wal huduru ma Allah da kuma halartowa tare da Allah subhanahu wata'ala wal qurbu wato fatakuna lak gaibatu ka kasance gaiba ne alal akwani daga kasantattu ma'ana idan mu baka ganin sa baka ganin kasantattu gaba daya ka zama kana halartowa tare da Allah kawai Mm. wal qurbu minhu kana mai kusanci daga gare shi ya hasibu mahau to shafewa sai ta tabbata wal izbatu da tabbatarwa wal fana da kuma fana'i wal baqa da baqa'i bi shuhudi asma'i dan ganin sunayensa wa sifati da sifofinsa wa da kuma gurabinsa ta'ala da ma'amalolinsa wa hadahu shi kadai mu'amalatan kana mu'amalata mu'amala cikakkiya li wajhihi dan zatinsa kama umira kamar yadda aka yi umarni ala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa ma umiru ba a umarci halitta ba illa liya abdullah sai dan su bauta wa Allah kulisina la suna mai tsarkake addini a gare shi alaikum yace na hore ku bil ijtihadi da ijtihadi wal qiyam wal qiyami da kuma tsayuwa ala saqil jiddi a bisa mai nan ta kokari fi lailil ma'ad ma'rifatullahi a cikin samun ma'rifar Allah anna allaha ta'ala domin Allah subhanahu wata'ala ma kalakakum abasan bi halice ku dan wasa ba ma kalakakum kuma bi halice ku ba illa li ajli ibadati sai dan ku bauta masa وقال الشيخ التجاري wato shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu yace في رسالته a cikin risalatul fadl wal imtisal yace al ibadatu ita ibada لا تزال la tasihu bata inganta wala tunajjahu sannan kuma bata wala tunajjahu bata tseratarwa illa bil ma'rifati sai da wato ma'arifa sanin Allah ومن أدم المعرفة duk wanda ya rasa ma'arifa a dima kullu khairin ya rasa dukkan alkhairi فائدة wa fa'idatan da fa'ida إلى- har zuwa ƙarshe وقال الشيخ fi ba da arjuzati wato shehu ya faɗa a sashen arjuzarsa yake cewa kalakatu zalkalkal ya abuduni yani bi abudun yani bi abu bi abuduni ya arifuni ma'ana kalakatu zalkalka na halicci wannan halitta ne liya abuduni dan su bauta mani ya ani bi abuduni abin da nake nufi da ya abuduni ai ya arifuni shine su sani malam yanal mari fatar rahmani amaruhu zaqar madal azamani yace duk wanda a malam yanal mari fatar rahmani duk wanda bai samu sanin ubangiji Allah subhanahu wataala ba to a amaruhu rayuwar saraka ta kuntata madal azamani matakar zamani
وقال في بعض وسايا yace ya faɗa a sashen wasiyoyinsa سناني yace isnani mutum biyu ليس مني wato ba su tare da ni ولا من kuma ba su akan hanyata في شيء fi shayin a cikin wani abu مجذوب shine majazubi lam yasaluk wanda bai yi suluki ba
سالك لم wa salikun da kuma saliki wanda bai yi jazaba ba in baki ya ala hali amma in suka wanzu a bisa halinsu waqafa an sai rihima kuma suka tsayu a bisa tafiyarsu al ma'arif abin da ke ma'arifa alkashfu shine yayi wa an asma'illahi daga sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa wa natijatuha abin da ke natijata wato amfaninta muraqabatul lahi shine muraqabar Allah wa iklasul amr da kuma ta wato da kuma tacewar aiki lahu a gare shi fa alaikum da'iman dan haka na hore ku dawwame bi ta amiru buyutin lahi da rayawar wato dakunan Allah bi ada'i da badawar alwajibati wajibabbu fiha a cikin ta sannan kuma na hore ku bi ijtima'i lil wazifati da haduwa a wazifa kowane safi wato kowane yammaci domin ita wazifa aljama'atu jama'a sharɗin sharɗi ne fiha a cikinta amma liman wajalal ikwana ga wanda ya samu ƴan uwa A'a, ba abun ba da hanzari bane wata amir da rayawar sa'iral auqati sauran lokuta auju au hulliha ko kuma mafi aujillaha ko mafi yawanta ko sashenta da ambatan Allah ala rasulullahi salati ya tabbata abu saman zala salatu alaihi wasallam da salatul fatihi da ma ugulika kullu wahidin to kowane mutum ɗaya ya luzumu nafsahu ya luzumta wa kansa adadan wani adadi ya ƙaharwa da zai rinjaye shi a bisa dawwame alaihi a kansa in ba haka ba malumatin ita farai abar zargi ce da take ganin ita cewa ita akasartu wato akasarat akasarat min shay'in ta yawaita daga wani abu wala takasiru kuma alhali bata yawaita ba wale haza dan wannan ne ilizama da ƙaumun a adadan wato mutane suke lazimtar adadi eh daba adaba tsuha da za su kiyaye wannan adadin ko daba tsuwar za ki kiyaye shi wasu aya da kuma wani aiki fita waddudi a cikin soyayya ma ikiwani tare da yan uwa wasu ayu da yin aiki fi kasabi da halal a cikin neman halal wasu habu ku abokanci himmatu sheke himman nan ta shehi fi zalika a cikin wannan kulli dukkansa to lalle muradi zai tabbata wa huwa ma'akun domin shi yana tare da kuwa haisu a hadartumu duk inda kuka halarto shi da zukatanku yace wannan kuma wani irin sirri ne kabiru mai girma wa alaikum dan haka na hore ku bi mahabbati sheki da san shehi fa innaha kafilatun domin ita mai lamun cewa ne dare ni da wato arziki na duniya da na wato lahira shi soyayya shehi an gane ko